الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar asabar sha uku ga watan zulqa'ada shekara ta dubu da dari hudu da talatin da uku bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 29 ga watan tara shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna jami'ul kabira ba laifi gabanin darasi na yau idan da 'yan tambayoyi suna iya gabata na'am
yana dacewa kamar yanzu misali mutum ya zo wucewa a moto sai ya buge wani yaro to da ya buge shi da aka je gidansu sai uwayen suka ce sai yaron ya samu karena sai uwayen za su ce sun yarda da Allah ya kaddara haka ne amma shi ne sila don haka shi zai shi zai ɗauki nauyin duka abin da ya kamata yana dacewa
wani misali a nan Allah ya kaddara ka kaɗu wani ya samu karaya ko ya samu wani rauni shin ya dace a ɗora maka kuɗin magani kwarai da gaske wannan ita ce ƙa'ida ta shari'a ta musulunci idan kama mutum rauni akan kuskure to kai za ka biya diya ma'ana za ka ɗau nauyin wannan rauni da ka masa duk abin da ya shafi magani wannan haƙƙi ne a kanka in ya kai ya rasa wannan gaba misali an yanke masa hannu ko an yanke masa gaba a sanadiyar raunin da ka masa akan kuskure to wannan kafa ko hannu za a yi kudinta a ka'ida ta shari'a shine diya wanda kar mu manta ya gabata a darasinmu na bulugul maram duk wata gaba akwai iya gwargwadon abin da Allah ya yanke akan harshen manzansa wanda ake badawa na diya an gane ku idan kwaraunin da kamasa ya kai shi zuwa ga hallaka to wannan dole kwata-kwata za ka ba da diya ta mutum diya ta mutum shine raƙumi ɗari wannan raƙumi ɗari a cikin shekara uku danginka za su yi kokarin hada wannan a ba iyallan wanda Allah ya masa rasuwa a sanadiyar wannan rauni da kamasa inda a ce a kan ganganci ne ka masa rauni aka yanke masa kafa ko aka yanke masa hannu to a ka'ida ta shari'a ta musulunci kai ma dole za a maka raunin da za a yanke maka hannu ko kafa to amma kadar mutum haka wannan galibi yana zawa akan kuskure an gane ko don haka a tsari ma wanda yake na turanci ba a biyan iya abin da ya kamata a biya ba a biyan iya abin da ya kamata a biya sai a ce je ka ka sayi kudin magani da wasu abubuwa wanda in aka ma mutum rauni dole alkali zai tsaya ya kiyasta wannan rauni da aka masa ga gwargwadon abin da ya kamata a bada biya in wanda ke akwai gwargwadon iya abin da Allah ya yanka akan harshen manzonsa dole ne za a bada wannan don haka kuskure ne mutum ka kaɗi mutum kai ka gudu wannan in har kana gani ka gudu a nan duniya to ba za ka guje ma ubangiji tabaraka wa ta'ala a ranar kiyama za a tsira ka kuma dole a fitar da hakke shi na'am don haka uwayen ma'ana ba laifi ba suka yi da su za su ce kai za ka ɗau nauyin maganin shi har ya wanke wannan ba laifi ba suka yi na'am na'am ya kare sallah ya sallama ya ce da ta kama kafara ne ce wai mutum ne kabli ta kama shi ya manta da yi kabli ba sai da ya salamci mi ke kan shi wannan kabli ta juya ta koma ba'adi iya abin da zai yi sai ya sujada ba'adi ta tsaya masa matsayin kabli an gane ko don kar mu manta ya gabata daga cikin magabata akwai waɗanda suka tafi akan cewa kullum abin da ya samu mai sallah na rage ko ƙari iya abin da yake kansa shine sujada ba'adi wasu malamai suka ce rage ko ƙari idan ka yi iya abin da za ka yi sujada kauli ba maganar ba'adi wasu malamai da suka hada tsakanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka fahimci cewa ashe a inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ƙari a nan ne yake yin ba'adi wanda kar mu manta hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yarda wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci sallah ta la'asar sai ya salamci daga raka'a biyu ya koma gefen masallaci ya yi kishingide akan wani kututturan da biyu wani sahabi ya zo ya ce ya rasulallah shin mantawa kai ko kuma sallar ce aka rage manzon Allah ya ce ban manta ba kuma ba a rage sallah ba ya ce ya rasulallah ka kwarai zuwa jima manzon Allah ya tambayi wasu daga cikin sahabbai ya ce abinda zuliyadaini ya faɗa gaskiya ne sahabai suka ce kwarai ya rasulallahi biyu kai ka salamci manzon Allah ya tashi ya koma mahallinsa ya yi kabbara ya ci ku biyu da ya salamci ya yi sujada ba da suka kalli wannan hadisi suka ce ashe a inda limami ya yi kari iya abin da ya dace ya yi ba sannan suka kalli sauran hadisai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi kabli wanda hadisan iya abin da suke tabbatarwa a duk lokacin da kai rage za ka yi sujada kabli don haka amma inda kabli ta kama ka kamanta kai ba'adi ko inda ba'adi ta kama ka kamanta kai kabli kowace ta tsaya matsayin kowace ba komai a kanka na'am
direbobi ne guda biyu suka yi accident wanda ya yi accident ko kuma wanda ya mutu da cikin su biyu shi yake da ne
wani misali motoci biyu ne suka yi karo sai aka samu adadin jama'a suka mutu wasu suka mutu a wannan mota wasu suka mutu a wannan ko wasu suka mutu a waccan a wannan ba wanda ya mutu diya akan wa take kuma kanwa wato azumi yake na kafara a nan sai a auna a ga wane ne ya kuskure misali so da yawa kana tafiya a hannunka wani mota za ta kuce masa ya kawo karo idan ya kawo karo aka tabbata kai akan hannunka kake wannan shine ya sababa muku wannan hadari biyan diya da azumi gaba ɗaya akan shi yake don haka wannan kwasta tana da ka'ida sai a yi a ga wane ne wanda yake da laifi wanda yake da laifi shi ya sababa ma waɗannan hallaka don haka diya da azumi iya akan shi zaki an gane ku kai ka tare shi direba da laifi shi ya mutu
direban da yake da laifi in shi ne ya mutu kuma wannan ba komai a kan shi dama ai sai in kana raye ne wajabcin kafara da biyan diya ya zama wajibi a kanka in Allah ya karbi rayuwarka a cikin adadin waɗanda suka mutu shikenan ba komai a kanka na'am ana kamar yadda aka samu a wasu aka kani da kuma ce kamar ni a wala ta kani da
na'am yawan ke da mutu na'am
ana iya yin wannan asala ta wanke da mutu so da mutu wanka ne a wala na jaraba
wai kamar yadda cewa arwalla kusan kala hudu ce ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya wanke duk wata gaba da ake wankewa fuska da hannuwa so uku uku kamar yadda yake cikin hadisin Usman sannan an samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wanke fuska so uku hannun dama zuwa gwiwar hannu sau biyu hannun hagun zuwa gwiwar hannu sau biyu kamar yadda yake cikin hadisin wato amurgun ya haya almazini sannan an samu ya wanke duk wata gaba da ake wankewa sau biyu biyu sannan kuma ya yi arwalla duk wata gaba da ake wankewa ya wanke ta sau ɗaya ɗaya wanda duka wannan ya gabata a darasinmu na bukari shin yanzu wai kowace ɗaya daga cikin wannan nau'in arwalla za ka iya yin ta a wankan janaba ko kuma sai abin da ya zo a hadisin aisha ko na maimuna na cewa gababuwan ya wanke su su uku uku ba laifi kowace kana iya yi domin hadisin aisha mai ta ce sun mata wabba a wudu a hulis salat sannan ya yi arwalla arwallarsa irin ta sallah arwalla irin ta sallah ko ɗaya daga cikin wannan hudu su ne manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana na'am
ta gaba za a iya zuwa hajji
wai mace mai ta kaba za ta iya zuwa haji kwarai da gaske an gane ko ba dalilin da ya haramta mata za ta iya zuwa ta yi aikin haji ita ta kaba iya waɗannan abubuwa guda uku su ne kadai allah ya haramta mata kusantar kayan ado sannan maganar aure sannan kaura daga gidan da mijinta ya mutu sai ta kai lokacin da ta gama saka ba amma irin fita neman abinci ko ya kasance tana karatu a wasu makarantu na daban wannan duka za ta iya zuwa ta je ta ɗauko darasi ta dawo ko wata sana'a ko ma'aikaciya ce ko zuwa haji wannan duka mai ta kaba za ta iya yi ba dalilin da ya haramta mata
magana bisa kan kamar harkar jiya wani yanzu kamar mutum da ke duka babban mota akasarin manyan motoci da iska suke aiki da su to sai mota iska ma'ana tiyo guda ya fashe iska yana yi babu birki babu ma'ana bolar da yakson sai mota ya kubce maka ba kan ya rike su ba yadda za ka yi kamar yadda ya faru a nan sai daraja cikin gari mota ya kubce mai bai iya rike su ba yadda za a iya rike su sai dai zai balla sai yi sai dai ya kashe ta shi da ya gani zai kai ma ya hita kai ma irin wannan ya hita cikin mota ya je ta kashe mutane wannan biya ma na yana kan ta kuma hoto akwai azumi a kan wai mota ta samu matsala kamar burki ya ki kamawa ko wani abu na daban ko taya ta bashi aka samu hadari ka kashe jama'a shin kai za ka biya diya kuma shin akwai yin azumi a kanka in mutum dubu ka kashe dole za ka biya diyas kuma dole kai za ka yi azumi a maimakon kowane mutum dai sai ka yi azumi sittin saboda motar nan dai kai kake jaye da ita gane ko kasancewar fashewar taya ko rashin kamawa na birki shin waye janyo motar ya kawo ta har ta zamanto sababin mutuwar waɗannan jama'a kai ka janyo ta don haka kasancewar samun matsala ta mota ba ta nuna cewa babu diya a kanka ko cewa ba maganar azumi a kanka in ma sakaki kai motar tana buƙatar a sa mata man birki domin birkin bai ya kamawa ko taya ta suɗe ana tsammanin kafin aje wannan taya za ta iya fashewa don haka ka ce Allah ya kiyaye ka ɗauki mota ka tafi in ka kashe mutane wannan hadari ne na ganganci a ka'ida ta shari'a ta musulunci kashe ka za a yi kamar yadda ka kashe su darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabu siyam mun tsaya karshen babi na arba'in da bakwai baban da ke bayani dangane da karhancin azumin rana arafa ga wanda ke zaune a arafa misali mutumin da allah ya masa dace zuwa hajji to wannan ba a bukatar a ranar arafa ya yi azumi don koyi da manzon allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda ke cewa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam wato ya ajiye azumi a arafa ma'ana a ranar arafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi azumi ba a ran nan bayan la'asar ummul fadl mahaifiyar abdullahi dan abbas ta aika ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gidauniya wato cike da madara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafa kai ya sha wanda wannan dalili ne a tabbace game da cewa shi mai tsayuwa arafa ba a bukatar ya wuni da azumi menene hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da rashin yin azumi a ranar arafa malamai suka ce domin mai haji ya samu dama da kuzari dangane da kaskanta kai ga ubangiji tabaraka wa ta'ala game da yawaita addu'a ya roƙe shi alkhairi na duniya da lahira domin in mutum zai wuni da azumi a irin wannan yini zai samu rauni musamman ma a irin wancan lokaci wanda tafiyar kafa aiki ko akan dabobi daga nan mina zuwa arafa zuwa arafa ko akalla tafiyar ta kai kusan kilo goma sha biyar a kaɗan ta kai kusan kilo goma sha biyar daga mina zuwa arafa to don haka kasancewar shi yini ne wanda yake na samun karɓuwar addu'a don haka ake buƙatar mai hajji ya ba da lokacinsa dangane da roƙon ubangiji tabaraka wa ta'ala a wannan yini ya yawaita addu'a ya yi tsaye idan ya gaji ya zauna in ya gaji da zama ya kwanta haka ake buƙatar ya nace akan haka har zuwa faɗawar rana illa kasancewar wasu daga cikin magabata an same su sun yi azumi a ranar arafa irin su abdullahi ibn zubair irin su usama ibn zaid irin su aisha matar manzon allah sallallahu alaihi wasallam to don haka abdullahi dan umar shi ku sai ya ce na yi hajji tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallam ban gaba ya yi azumi a ranar arafa ya ce haka na yi hajji tare da abubakar na yi da mahaifina umar na yi da usman allah ya kara masa yadda gaba ɗayansu ba wanda ya yi azumi a ranar arafa ya ce amma fa ni ba zan ce ba a yi kuma ba zan ce ba a dina kenan wanda ya ga yana da kokarin yi ba zai samu rauni ba to ba laifi ya kan iya yi wanda ko ya ga zai samu rauni da kasala to wannan ba a bukatar yi tare da cewa rashin yin da shi ya fi dacewa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi ba amma duk wanda Allah bai masa ba dace dangane da zuwa haji shi kuma an sunanta masa azumtar ranar arafa shine ranar tara ga watan zulhijja kenan ana gobe sallar layya sakamakon wanda ya azanci ranar arafa shine kankarar zunubi na shekaru biyu shekara wadda ta wuce da wadda za ta zo a gaba yau za mu tashi kenan babi na 48 قال أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الحق على صوم يوم عاشوراء الإمام الترمذي الله يجي kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kwadaitarwa da ba da ƙarfin gwiwa da kuzari a bisa azumtar ranar ashura ranar ashura a magana mafi rinjaye shine ran goma ga watan almuharram an gane ku ran goma ga watan almuharram kenan wata na farko daga cikin watanni na musulunci ran goma ga wata shine ake kiran shi ranar ashura azumtar ranar ashura sunna ce mai karfi daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda bayani zai zo nan gaba قال حدثنا قتيبة وابن سعيد ابن جميل ابن دريف البغلاني وأحمد بن عبدة الضبي أنهما قال حدثنا حماد بن زيد وابن درهم عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة هو الحارث بن الربيع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله قال وفي الباب أنا علي ومحمد بن السيف وسلمة بن الأقوى وهند بن أسماء وابن عباس والربيع بن والربيع بنت معوذ بن أفرا وعبد الرحمن بن سلمة الخزاعي عن عمه وعبد الله بن الزبير ذكروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حب على صيام يوم عاشوراء قال أبو عيسى لا نعلم في شيء من الروايات أنه قال صيام يوم عاشوراء كفارة سنة إلا في حديث أبي قتادة وفي حديث أبي قتادة رضي الله عنه يقول أحمد وإسحاق Abu Qatada Allah ya kara masa yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce siyamu yaumi ashura azumin ranar ashura manzon Allah ya ce inni ahtasibu ala Allah lalle ni ina neman sakamako na ubangiji tabaraka wa ta'ala ma'ana ina kauna ina kwadayi game da ubangiji na tabaraka wa ta'ala an yi kafira sanatan lati kabla azumtar yinin ashura ya kankare ma bawa musulmi wato zunubin shekara wadda ta gabata lafazin a hatasibu bi ma'ana arju ala bi ma'ana min kenan arju min Allah subhanahu wa ta'ala manzon Allah ya ce ina kwadai ina kauna daga ubangiji tabaraka wa ta'ala azumin ranar ashura ya kankare ma bawa zunubin shekara wadda ta gabata wannan kuma alkawari ne Allah subhanahu wa ta'ala ya masa tare da cewa Allah bai saba alkawari in dai ka azumci ranar ashura saboda Allah sakamakonka shine Allah ya kankare maka zunubin shekara wadda ta gabata an gane ku to don haka kasancewar ya gabata shi kuma azumin ranar arafa duk wanda ya azumce shi shi kuma za a kankare masa zunuban shekaru biyu shekara wadda ta gabata kuma da wadda za ta zo a gaba malamai suka ce menene illa menene hikima dangane da azumin ranar arafa ya fifici ranar ashura malamai suka ce shi azumin ashura domin kasancewar yana daga cikin shari'a wadda ta waɗanda suka gabace mu me yasa saboda kasancewar mabiyan annabi Musa alaihi salam su ne banu Isra'il Yahudawa suna azumtar ranar goma ga watan almuharram shi kuma azumin ranar arafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine Allah ya masa wannan kyauta matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya kire na dukkan wani manzo ya kire dukkan wani ba annabi don haka shi azumin ranar arafa shari'a ce wadda Allah ya shir'anta mana akan harshen manzansa azumin ashura tun zamanin annabi musa alaihi salam yahudawa suke azumtar shi ko kuma ce banu isra'ila suke azumtar shi me yasa suke azumtar ranar ashura godiya ce suke ga ubangiji tabaraka wa ta'ala akan ya tsiratar da wato kakanninsu tare da annabi musa sannan ya hallaka abokin gabansu shine fir'auna da mabiyansa to don haka a nan wannan hadisi na nuna mana azumin ranar ashura sunna ce mai karfi daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sakamakon wanda ya azumci ranar ashura Allah ya kankare masa zunubin shekara wadda ta gabata tare da cewa kamar yadda bayani ya gabata zunuban da irin wannan azumi ke kankarewa wato su ne kankanin zunubai duk wani karamin zunubi idan bawa ya azumci ranar arafa ko ya azumci ranar ashura alkawari ne na ubangiji tabaraka wa ta'ala zai kankare masa zunubin wannan shekara wadda ta gabata inna arafa ne har da shekarar da za ta zo nan gaba al'imamu nawawi ya ce in aka bincika ba shi da kankanin zunubai ya ce muna kaunar allah ya dan sauƙaƙa masa daga cikin manya-manyan zunubansa in kwa ba manyan ba kankanin ya ce to muna fatan allah ya ɗaukaka darajar shi akan azumtar waɗannan kwanuka da ma'ana ranar arafa ko kuma ranar ashura don haka wato wannan shine iya abin da aka sunanta mana a ranar ashura shine azumi wanda a hausa ake kira ranar ashura wato sallar wutsiya ko kuma a kiraye ta wato ranar cika ciki ana cewa daren cika ciki wanda kasancewar akwai abubuwa da dama wanda wasu malamai suke yadawa wanda ba su da kai balantana kafa a cikin addinin musulunci na cewa a ranar ashura ana buƙatar mutum ya sanya kwalli ana buƙatar a shafi kan maraya ana buƙatar a yalwata ma iyali duk wanda ya yalwata ma iyalinsa a ranar ashura Allah zai yalwata masa tsawon shekara ma'ana in ka musu abinci wanda yake mai kyau waɗannan duka ba karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ce iya abin da da wasu na filfili da ake da suke badawa da wani karatu na ranar ashura da suke yin shi da hantsi wasu addu'o'i da ake badawa dukkan su wannan share-share ne ba su da tushe a cikin shari'a ta musulunci ba su da gun zama a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shafar kan maraya bai keɓanta ba da ranar ashura tsawon shekara kullum in kana da dama ka shafi kan maraya domin tausaya masa kuma mima ake nihi da shafar kan maraya ma'ana ka agaza masa dangane da tufafi ko kudade waɗanda suke na biyan makaranta ko wasu abubuwa waɗanda suke na ɗawainiya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ni da wanda ke ɗaukan ɗawainiya ta maraya manzon Allah ya ce kafaɗa da kafaɗa za mu shiga aljanna shine manzon Allah sai ya nuna tsakanin manuniya wato da yatsa shi ta tsakiya manzon Allah ya kwatanta haka ana wa kafilul yatimi ka hataini fil janna haka za mu kasance a gidan aljanna don haka maganar sai ranar ashura wannan mai dashi gefe haka nan shafa kwalli wannan dukkan su ba su da asali haka wani maganar cika ciki duka ba su da asali wannan don haka ita sallar ashura ma sallah ce ta yan shi'a wanda duk mutumin da yake kallon abin da yake gudana a irin su iran da sauransu a ranar ashura zai ga abin mamaki za ka ga karti sun tuɓe da wuka da kaca kaca a jikinta da wukake suna bugawa a jikinsu da kawunansu jini yana zuba wai duk mutumin da jininsa ya diga a ranar ashura don fansa ga husaini suka ce haramun ne wuta ta ci naman shi a ranar kiyama makomar shi aljanna karamin yaro zaka ga an kafa wuka akan shi jini yana zuba irin wannan shine wasu turawa suke ɗauka sai su yada a duniya su ce musu ku kalli musulunci shin yanzu addini ne wanda zai umarci mutum ya ce zubar da jinin shi wanda sufa a wajen yan shi'a ranar ashura ta fi kowace sallah wanda a wannan rana za su ringa ziyarar kaburran shehunansu da limamansu su je suna ma kabari su jada wal iyazu billah wanda abubuwa ne waɗanda suke a bayyane iya abin da yake a ranar ashura sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine azumi kawai duk wani abu da ka sani dangane da ranar ashura bayyana asali a karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yalwata ma iyali in kana da hali tsawon shekara kullun yalwata ma iyalinka ubangiji ta'ala ya ce li yunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra don haka irin waɗannan rubabbun hadisai daman inda aka fi samun su koma irin su tambihul gafilin irin su durratun nasihin irin su ihya'u ulumuddin irin su qurratul uyun irin su khazinatul asrar irin su badayi zuhur irin su littafin da ake ce masa raudin fa'ik da sauransu irin su ruhul bayan dama malamai sun ambace su cewa makazanul mawdu'at mangaza ce ta hadisan ƙarya don haka wadda irin sun zahatul majalis waɗannan hadisai dukkan su ba su da tushe shine a nan malam sai yake cewa wato a wannan babi akwai hadisi daga aliyu dan abi dalib da muhammad ibn saifi da salama ibn al-akwa da hind ibn asma da abdullahi dan abbas da rubai bintu mu'awwiz diyar afra dan afra haka abdurrahman ibn salama daga amminsa da abdullahi ibn zubair gaba ɗayan waɗannan sahabbai sun ambata daga manzon allah sallallahu alaihi wasallama cewa manzon allah ya kwaɗaitar da sahabbansa dangane da azumtar wato ranar ashura al'imamu turmizi ya ce ba mu san ba a cikin wani abu na riwaya cewa ra azumin ranar ashura na kankare zunubin shekara sai a wannan hadisi na abu katada wannan hadisi ko hadisi ne tabbatacce domin kasancewar al'imamu muslim wato ya fitar da wannan hadisi cewa azumin ranar ashura na kankare zunubin shekara wadda ta gabata hadisi ne wanda abu da ya rawaito shi yana cikin sahihu muslim don haka malam yake cewa da wannan hadisi na abu katada al-imamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal da ishaq ibn ibrahim sun tafi akan cewa azumin ranar ashura sunna ce mai karfi ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don haka ba a bukatar musulmi yayi sake da shi an gane ku ka dau lissafi kenan ran goma ga watan al-muharram sunna ce a azumci wannan yini babu ma ja'a fi rukhsati fi tarki sawmi yawmi ashura wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na rangwame dangane da barin azumi a ranar ashura me yasa malam ya yi amfani da lafazin rangwame kamar yadda za mu gani a cikin hadisin kafin Allah ya farlanta mana azumin ramadan azumin ranar ashura farilla ne lokacin da Allah ya farlanta azumi na ramadan sai aka rangwamta ma al'umma dangane da azumin ashura kamar yadda malam ya shigo da hadisin قال حدثنا هارون بن إسحاق الحمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريدة وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء ترك قال وفي الباب عن ابن مسعود وقيس بن سعد وجابر بن سمرة وابن عمر ومعاوية رضي الله عن الجميع قال أبو عيسى والعمل عند أهل العلم على حديث عائشة رضي الله عنها وهو حديث صحيح لا يرون صيام يوم عاشوراء واجبا إلا من رجب في صيامه لما ذكر فيه من الفضل عائشة الله إكرمت يدا تكي ita ranar ita ashura ta kasance wani yini ne wanda Qurayshawa a jahiliya suke azumtarta ma'ana kafin Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan addini na musulunci Qurayshawa kansu suna azumtar wato ranar Ashura wanda zamu iske hadisi Yahudawa su ma suna azumtar ranar Ashura kamar da yadda bayani ya gabata sai ya ce wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya sumu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ya kasance yana azumtar rana ashura falamma qadimal makki wannan a zamanin da ake zaune a makka tsawon shekara goma sha uku da Allah ya turo shi a matsayin manzo yana azumtar ranar ashura falamma qadimal madina lokacin da ya gabaci birnin madina samahu manzon Allah sai ya azumci ranar ashura wa amara nasa bi siyami manzon Allah ya umarci jama'a ya ce su ma su azumci ranar Ashura wannan kenan a shekara ta farko da yin hijirar shi zuwa birnin Madina manzon Allah ya azumci ranar Ashura kuma ya umarci jama'a cewa kowa ya dauka wanda lafazin wa amara bi siyamihi na fa'idantar da mu cewa azumin Ashura a farkon musulunci wajibi ne kamar yadda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni falan mafturi da ramadan lokacin da aka farlanta ma jama'a ta musulmi azumin ramadan shi kuma an farlanta shi ne a shekara ta biyu da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa madina kana ramadan huwa farida aisha ta ce ramadan sai ya zamanto shi ne tilas musulmi ya azumce shi an gane ko shi kanshi ramadan kin daɗin fa'ida a farkon musulunci Allah ya farlanta a azumce shi amma sai ya bada zabi in ma ka azumci azumi ramadan talatin ko talatin ba ɗaya ko kuma ka bada fidiya kai ciyarwa daga baya sai Allah ya farlanta cewa kwata-kwata dole kowa ya azumce shi sai dai wanda baya iyawa saboda tsufa ko rashin lafiya rashin lafiyar da ba a tsammanin warkewa to wannan shine zai ciyar to shine anan take cewa lokacin da aka farlanta azumi na Ramadan na Ramadan sai zamanto shine farilla wa taraka ashura manzon Allah ya bar azumi na ashura faman sha asabahu wa man sha taraka wanda ya ga dama ya azumce shi wanda ya ga dama kuma ya bari wannan kenan rangwame ne na Allah subhanahu wa ta'ala da farko wajibi ne amma da aka farlanta Ramadan sai ya zamanto kenan sunna ce mustahabba wanda ya ga dama ya azumta wanda ya ga dama kuma ya bari ba laifi bai shi ne malam yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga abdullahi dan mas'ud da qais ibn sa'ad da jarir ibn samura da abdullahi dan umar da muawiya Allah ya yarda da su gaba daya suna da hadisin da zai iya zama a karkashin wannan babi wanda ke bayani dangane da rangon kama jama'a azumi azumin ashura al'imamu turmizi ke cewa aiki a wajen malamai a kan hadisin aisha Allah ya kara mata yadda yake aiki hadisi ne ingantacci la ya rauna siyama yaumi ashura a wajiban malamai ba sa kudurin cewa azumin ashura wajibi ne illa man rajiba fi siyami sai dai mutumin da yake kwaɗan azumtar shi lima zukira fihi min al-fadl domin abin da aka ambata na fadala cewa yana kankare zunubin shekara guda ita ce shekarar da ta gabata ba wajibi ba ne amma duk wanda yake kwaɗan Allah ya kankare masa zunubansa na shekara wadda ta gabata to ya yi ƙoƙari ya azumci ranar ashura don haka dai a takaice sunna ce mustahabba mai karfi daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam azumtar wato ranar ashura babu ma a fi ashura a ayyu yawminhu wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato wace rana ce ranar ashura ma'ana wani yini ne wato yinin ashura قال حدثنا هناد وابن السري أبو السري وأبو كريب هو محمد بن كريب الهمداني الكوفي أنهما قال حدثنا وكيع وابن الجراح الرؤاسي الكوفي عن حاجب بن عمر عن الحكم بن العارج أنه قال انتهيت إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه في زمزم فقلت أخبرني عن يوم عاشوراء أي يوم هو أصومه قال إذا رأيت هلال المحرم فأبد ثم أصبه من يوم التاسع الصائمة قال فقلت أهكذا كان يصومه محمد صلى الله عليه وسلم قال نعم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوارث عن يونس وابن يزيد الأيلي عن الحسن هو ابن أبي الحسن البصري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء يوم العاشر قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم في يوم عاشوراء فقال بعضهم يوم التاسع وقال بعضهم يوم العاشر وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق wato alhakan ibn al'araj Allah ya ji kansa yake cewa na isa wajen abdullahi dan abbas Allah ya yarda da su lokacin nan wato ya tada kai da mayafinsa a gindin rijiyar zanzan an gane ko fi anan bi ma'ana inda inda zamzam ma'a kamar yadda yake cikin wata riwaya na isa wajen abdullahi dan abbas a wannan lokaci yana kishin gide ya tada kansa da mayafinsa a gindin rijiyar zanzam fakultu sai na ce da shi akbirni an yaumi ashura ba ni labari dangane da ainihin yinin ashura ma'ana wani yini ne a cikin watan almuharram ayyu yaumin huwa asum wani yini ne domin na azumce shi me za mu fahimta anan idan abu ya rikita gare ka ka kasa ganewa to sai ka koma zuwa ga malamai ka tambaye su domin shi bai san ba ainihin wani yini ne ranar ashura wanda ake azumta sai ya je ya tambayi abdullahi dan abbas qala sai ya ce da shi idza ra'aita hilal al muharram fa'adu idan ka ga jinjirin wata na al muharram yace to fara lissafi sai ya ce masa thumma asbihi min yawmi tas'i sa'ima yake cewa yini na tara ga watan almuharram ya ce to kawayi gari kana mai azumi an gane ko a wannan riwaya shi abdullahi dan abbas ya bayyana cewa ran tara ga watan almuharram shine yinin ashura tare da cewa akwai riwaya daga wajensa wadda take nuna cewa ran tara wato ba azumin ashura ba ne ran goma ga wata shine ashura wannan tara ana kiran shi tasu'a kamar yadda hadisi ne sahihi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya samu labarin cewa yahudawa ma ai suna azumtar ranar ashura manzon Allah sai ya ce la in baqitu ila alqabi yace in har Allah ya kai ni baki manzon Allah ya ce la asumanna tasi'a wal ashira lalle ne manzon Allah ya ce zan azumci tara da goma domin na saba ma yahudu wanda riwayar wannan abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda wato yayo tare da cewa kuma a wannan hadisi wanda zai zo nan gaba ya bayyana cewa ran goma ga wata shine ranar ashura don haka wannan ita ce magana mai rinjaye sai ya ce da shi fakult sai na ce da shi a haka za kana ya sumuhu muhammadun sallallahu alaihi wasallam shin haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana azumta ma'ana ranar tara ga watan almuharram qala na'am sai ya ce kwarai da gaske haka ne tare da cewa wato malamai sun dai awwala wannan hadisi na abdullahi dan abbas dangane da cewa tara abinda ake nufi ma'ana shine goma ga wata duk da cewa a tawilin da suka kawo dai duka malamai sun dan raunana wannan kin illa kasancewar wannan riwaya ta biyu ita take tabbatar da cewa ranar goma ga watan almuharram wato shine ranar ashura shine a nan hadisin hassan daga abdullahi dan abbas yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni dangane da azumtar ranar ashura sai ya ce yau mal'ashir shine ran goma ga wata tare da cewa akwai inkiba tsakanin Hassan da Abdullahi dan Abbas illa kasancewar hadisin yana da shawahid don haka Sheikh Nasir Allah ya yi kansa ya inganta wannan hadisi kamar yadda shi ma al-Imam Tirmidhi ya inganta shi hadisi ne sahihi iya abin da yake bayyanawa ran goma ga watan al-Muharram shine ranar Ashura sakamakon wanda ya azumci wannan yini kankarar zunubin shekara wadda ta gabata shi ne yake cewa malamai sun yi saɓani dangane da yinin ashura wasu suka ce ran tara ga wata menene dalilin su wancan hadisi da ya gabata wasu suka ce ranar goma ga wata don haka sai ce an rawaito daga abdullahi dan abbas shi da kansa yake cewa ku azumci tara da goma ku saba ma yahudu kamar yadda shi manzon allah ya ce zan azumci tara in azumci goma domin na saba ma yahudu kafin bada Allah ya karbi rayuwarsa don haka malamai suka ce to wannan kuma sunna ce saboda manzon Allah ya yi alkawari Allah bai kai shi lokacin ba don haka mu sunna ne akan mu ma'azumci tara da goma kenan taran shi ne ake kiran shi tasu'a goma ake kiran shi ashura tare da cewa akwai hadisi wanda al-Imamu Ahmad ya fitar da shi illa kasancewar hadisi ne wanda yake da'ifi wanda yake nuna cewa mutum ya azumci tara da goma da sha ɗaya don haka azumtar sha ɗaya wannan bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iya abin da ya inganta mutum ya azumci tara da goma wanda ya azumci tara da goma ya fi wanda ya azumci goma an gane ku don haka kasancewar in har baka samu azumtar tara to karka sake goma ta barka domin gomar ita ce take da wato kankarar zunubi na shekara wadda ta gabata mana yake cewa da wannan hadisi al'imamu shafi'i yake faɗa da al'imamu ahmad da ishaq ma'ana sun tafi akan cewa ran goma ga wata shine ranar ashura babu ma ja a fi siyamil ashir wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na azumtar kwanuka goma na farkon zulhijja an gane ku waɗannan kwanuka goma na farkon zilhijja kwanuka ne waɗanda suke masu daraja da martaba da ɗaukaka a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala kamar yadda Allah ya yi rantsuwa da su a cikin alkur'ani wal fajr wa layalin ashir malamai suka ce kwanukan nan goma da Allah ya yi rantsuwa da su sune kwanuka goma na farkon zilhijja duk abin da Allah ya yi rantsuwa da shi na nuna mana cewa abu ne wanda yake yana da kima da martaba قال حدثنا هنار قال حدثنا أبو معاوية هو محمد بن خازم الدرير عن الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي عن إبراهيم وابن يزيد النخعي عن الأسود وابن قيس النخعي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط قال أبو عيسى هكذا روى غير واحد عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها وروى الثوري وغيره هذا الحديث عن منصور عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير صائما في العشر وروى أبو الأهوس عن منصور عن إبراهيم عن عائشة رضي الله عنها ولم يذكر فيه عن الأسود وقد اختلفوا على منصور في, اله... في هذا الحديث ورواية الأعمش أصح وأوصل إسنادا قال وسمعت محمد بن عبان يقول سمعت وكيئا يقول الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور باب ما جاء في الأمل في أيام العشر قال حدثنا هنان قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم وهو ابن أبي إمران البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء قال وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن عمرو وجابر رضي الله عن الجميع قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن غريب صحيح قال حدثنا أبو بكر بن نافع البصري قال حدثنا مسعود بن واصل أن حاس بن كهم عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل الصيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مسعود بن واصل عن النحاس قال وسألت محمد يعني ابن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فلم يعرفه من غير هذا الوجه مثل هذا وقال قد روي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا شيء من هذا وقد تكلم يحيى بن سعيد في نحاس بن قهم من قبل حفظه wato aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa ma ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallama sa'iman fil ashr qab aisha tace da dai ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na azumi a cikin kwanuka goma na farkon zulhijja nan ita aisha iya saninta ne ta kure cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya azumi a cikin kwanuka goma na farkon zulhijja malamai suka ce takan iya yiwuwa rashin lafiya ko bulaguro ko wani uzuri na can daban ko kuma kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana daina azumi a cikin irin waɗannan kwanuka don tsoron kar a wajabta ma al'ummarsa wanda irin wannan tsoro na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rahama ce da tausayi dangane da al'umma an gane ko tare da cewa babi na gaba yana nuna mana wato mahimmancin azumtar kwanuka goma na farkon zulhijja kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar nan dai shi baya azumi kamar yadda ita Aisha Allah ya kara mata yadda ta faɗa wanda kuma hadisin hadisi ne ingantacce illa kasancewar malamai suka ce takan iya yiwa wani uzuri ne ya gitta masa rashin lafiya ko kuma bulaguro da sauransu shine malam ya ce haka ba mutum ɗaya ba daga cikin marwaita suka rawaito wannan hadisi daga amash daga ibrahim ibn yazid shi kuma daga aswad ibn qais daga aisha allah ikara mata yadda sufyan ibn sa'id al-thawri da wasu daga cikin marwaita sun rawaito wannan hadisi daga mansur daga ibrahim cewa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallama ba a gaba yana azumi a cikin kwanuka goma wato na farkon zulhijja don haka kasancewar yake cewa abul ahwas ya rawaito wannan hadisi daga mansur daga ibrahim daga aisha amma bai ambaci ba cewa daga aswad kenan akwai inkiba kamar yadda wancan kuma wanda ya gabata shi kuma kenan mu'udal ne saboda anan ya yanke aswad ya yanke aisha allah ya kara mace da da yake cewa malamai sun yi sabani ga mansur dangane da wannan hadisi amma riwayar a'amash wadda ya rawaito daga ibrahim daga aswad daga aisha a sauku malam ya ce ita ce mafi inganci wa ausalu isnadan kuma ita ce mafi saduwa ga dangane sai yake cewa muhammad ibn abani yake cewa naji waki ibn jarrah na faɗa cewa a'amash wato ya fi kiyayewa dangane da danganan hadisi na ibrahim game da mansur ma'ana ya fi shi kwarin hadda da kiyayewa an gane ku shi kaga riwaya ta mansur a nan daga ibrahim sai ya sarayar da wato aswad ibn qais kuma ya sarayar da aisha allah ya kara mata yadda wannan riwaya ta biyu ta abul ahwas daga mansur daga ibrahim sai ce daga aisha bai ambaci aswad ba amma wacce riwaya ta amash sai ce an ibrahima an aswad an aisha don haka malam ya ce riwaya ta amash asabu ita ce mafi inganci wa ausalu isnada wannan babi na gaba shi kuma sai yake cewa abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da zagewa game da ayyuka na ibada a cikin kwanuka goma na farkon zulhijja wanda ayyuka na ibada azumi yana cikin layi na farko abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda ke cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce babu wasu kwanuka wanda aiki na kwarai a cikinsu ya fi soyuwa ga ubangiji tabaraka wa ta'ala min hadhihi al-ayyamil ashr sama da waɗannan kwanuka goma ma'ana na farkon zulhijja ma'ana a kwanuka na shekara gaba ɗayansu babu wasu kwanuka wanda yin aiki na ƙwarai ma'ana aiki na ibada ya fi soyuwa a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala sama da kwanuka goma na farkon zulhijja sahabbai suka ce da manzon Allah walal jihadu fi sabilillah ko da jihadi dan ɗaukaka addinin Allah bai kai aiki na ibada a cikin waɗannan kwanuka manzon Allah ya ce walal jihadu fi sabilillah manzon Allah ya ce wallahi ko da yaƙi na ɗaukaka addinin Allah bai kai ba ayyuka na ibada a cikin kwanuka goma na farkon zulhijja ya ce illa rajulun sai dai mutumin da kharaja bi nafsihi wa mali ya fita fagen daga da kansa da dukiyar shi falam yarji min zalika bi shay da shi da dukiyar gaba daya suka tafi a fagen daga ba abin da ya dawo gida wannan shi kadai ne zaka iya kwatanta shi da mutumin da ya aikata aiki na ibada a cikin kwanuka goma na farkon zulhijja in ma na filfili ko azumi ko ziyarar yan uwa ko sadaka ko wani aiki wanda yake na ibada na daban da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala da sauransu wanda waɗannan kwanuka goma na farkon zulhijja su ne za mu tunkara a yau dai muna sha uku ga watan zulka'ada kenan idan wannan wata ya mutu watan da zai kama waɗannan kwanuka goma kenan tun daga farkon watan har zuwa ran tara ga wata shine ranar arafa ana buƙatar musulmi ya yawaita ayyuka na ibada a cikinsu domin su ne kwanukan da aiki na gari ya fi soyuwa a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala kamar yadda manzon shi sallallahu alaihi wasallama a nan ya bayyana mana don haka malamai suka ce in aka lura da yini kenan fiyayyen yini su ne waɗannan kwanuka goma na farkon zulhijja wanda a cikinsu ne ake samun yini na araba in ku aka lura da dare kenan dare wanda yake fiyayye shine wato daren wato lailatul qadr shine wannan malam yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga abdullahi dan umar da abu huraira da abdullahi ibn amr da jabir allah ya kara musu yadda kowane hadisin zai iya zama a karkashin baba malam ya ce hadisin abdullahi dan abbas hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce tare da cewa hadisi ne gare garaba nisbiya hadisin yana cikin bukari da sauran littattafai na hadisi a takaice yana nuna mana azumi yawaita azumi a kwanukan nan goma matsayin shi sunna ce mustahabba ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko da kasancewar shi baya yi to amma a wannan ya kwadaitar ka'ida ta malaman usul suka ce alqawlu muqaddamun ala alfi'l fada ita ake gabatarwa akan aiki cewa shi ya ce aiki na gari ya fi soyuwa a wancan hadisi aisha ta ce ita bata gan shi ba yana yi to a nan kuma yana kwadaitar da mu kenan a nan sai mu gabatar da wannan hadisi mu yawaita azumi da sauran ayyuka na ibada a cikin kwanuka goma waɗanda suke na farkon zulhijja wannan riwaya ta gaba abu huraira allah ya kara masa yadda ke cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce babu wasu kwanuka wanda Allah ya fi suka babu wasu kwanuka waɗanda suka fi soyuwa a wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala da za a bauta masa a cikin waɗannan kwanuka sama da kwanuka goma na farkon zulhijja manzon Allah ya ce azumin kowane yini a cikin watan zulhijja na daidai da azumin shekara tsayuwa dangane da yin na filfili a kowane dare daga cikin diraren goma na farkon zilhijja na daidai da tsayuwa daren lailatul qadr inda hadisin wannan ya inganta fadalar shi da ta yawaita illa kasancewar hadisi ne bai inganta ba an gane ko bai inganta ba cewa azumin kowane yini a farkon zilhijja yana daidai da azumin shekara na filfili a cikin kowane dare na farkon zulhijja na daidai da tsayuwa lailatul qadr wannan bai inganta ba illa kasancewar gaba ta farko wannan ta inganta na cewa babu wasu kwanuka wanda aiki na gari ya fi soyuwa ga ubangiji tabaraka wa ta'ala sama da kwanuka goma na farkon zulhijja kenan wannan gaba ta ƙarshe na cewa ya adilu siyamu kulli yawmin minha bi siyami sana wa qiyamu kulli lailatin minha bi qiyami lailatul qadr wannan mai dashi gefe bai inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin hadisin yana da illa kasancewar waɗannan marwaita guda biyu na farko shine dai Mas'ud ibn Wasil na biyun su shine Nahas ibn Qaham gaba ɗayan su waɗannan malaman hadisi sun raunana su al-Imam Tirmidhi yace wannan hadisi ne gari ma'ana abin da yake nihi hadisi ne bai yace ba mu san shi ba kawai sai ta hanyar Mas'ud ibn Wasil daga Nahas ya ce na tambayi malami na al'imamul bukhari shine muhammad ibn ismail dangane da matsayin wannan hadisi al'imamul bukhari ya ce shi ma bai san shi ba ta wannan fuska kwata-kwata bai san wannan ba iya abin da ya sani waccan gaba kawai ta farko ma min ayyamil ashir al'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashir wa qala sai yake cewa qad ruya an qatada an sa'id ibn al-musayyab an an-nabi sallallahu alaihi wa sallama mursalan shay'un min hadha hakika an rawaito wani abu na wannan hadisi daga qatada daga sa'id ibn al-musayyab daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a matsayin hadisi mursal cewa sa'idi ya sarayar da kenan tsanin da yake tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda hukuncin hadisi mursal ko da'ifi ne sai malam yake cewa ya haye bin sa'id al-qattan wato ya saka baki akan nahas ibn kaham ma'ana ya raunana shi min ibn hifzihi ta bangaren haddashi ma'ana ba shi da cika hadda duk lokacin da aka samu marwaicin hadisi yana da raunin hadda matsayin hadisin hadisi ne ga ifi sai dai in an samu ya zo ta wata hanya kenan zai iya karfafa shi ya kai daraja ta hadisi wanda yake hasan tare da cewa kuma babu ta hanyar da ya zo illa ta wannan fuska kamar yadda al-imamu tirmidhi ya ce la na'rifuhu illa min hadisi mas'ud ibn wasil an nahas nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك